الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسانهم إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tawjih na ilmul qira'at al mutawatira wash shadha bil ulum al lughawiyyah wash shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu 115 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne insha Allah ta'ala a cikin suratu as-sajada wato a aya wato ta bakwai kenan amma kuma ba za ta iya ba za mu iya fahimtar abin ba sai mun koma aya ta hudu kenan Allah subhanahu wa ta'ala ce Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai allazi kin nan tana nuna al-hasr wato Allah shi kaɗai ne wanda ya halicci sammai wal ard ard ƙasa na ana nufin aljinsiya jinsil ard jinsin ƙasai don babu ƙasar da ba Allah halicce ta ba kuma babu abin da ba Allah halicce shi ba qulillahu khaliqu kulli shay wa huwa al-wahidul qahhar wa ma bainahuma Allah shine halicci abin da ke tsakankanin su fi sittati ayyam an gane ko in kan diba sittati ayyam kwanaki shidda bai faɗi kwanaki shidda ba a wajen shi ko ko a wajen mu don ya ce wa inna yau mana inda rabbika ka alfi sanatin min mata abdul an gani ko kadiba abin nan sai ce sun mastawa alal arshi sannan allah daidaita a kan al'arshi an gani ko kana iya dubawa cikin alkawa'id al'usuliya al-mu'assira fi aqidati ahli sunnati wal jama'a wa raddu ala al-mukhalifi na fiha safha ta 605 zuwa ta 617 da ta 619 zuwa ta 632 kaga bayanai ya ce malakun min dunihi ba ku da wani majibincin lamari wala shafi'in ba ku da wani mai ceto malakun min dunihi ba ku da wani wani Allah min waliyin waliyi kenan malakun waliyun na aka ƙara min ta zamanto wato ta'kidi wala shafi'in shi ma wala shafi'un na kamata ya kasance a tsarin nahawu amma sai Qur'ani ya amfani da uslubi na ta'kidi an ka ƙara min wadda ke sila ce lit ta'kidi afala ta tazakkaruna shin ba kwa wa astuwa ina fata an fahimce ni yudabbiru al-amra Allah ne yake tafiyar da al'amura na aljinsiya ce jinsin al'amura don ba al'amari guda ne Allah yake juyawa ba minas sama'i daga sama kenan sammai domin na aljinsiya ce ilal ardi zuwa ga kastai nan ma aljinsiya ce don ba ƙasa guda ake nufi ba sun ma ya arju ilaihi sannan yake komawa zuwa gare shi fi yaumin a cikin wani ne kana miqdaruhu gurgurdon sa alfa sanatin mimma ta'udun shekara dubu da kuke lissafawa waɗansu malamai sun ɗauki waɗannan duka zancen kiyama ake yi an gane ko da inda an ka ce fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana can cikin suratul ma'arij kaga shekara 50 nan ko alfa sanatin mimma ta'uduna shekara dubu sannan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna kenan sai wadansu malamai suka ce duk kiyama ake nufi sai dai ga mumini sai ta zama to mai sauki sai ya ga kamar kadanci ga kafiri kuma ta yi yawa daidai gurgurun kafirci mutum daidai gurgurun yawa yadda za ta yi mai yawa tunda ya ce yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir kamar yadda kuma yake cewa فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير wasu malamai suka ce a'a kowane yini yana da alaka ne da wani abu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun na ana nufin yadda yini yake ne a wajen Allah nan ko yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu an gane ko alfa sanatin mimma ta'udun yana da alaka ne da yadda Allah yake tafiyar da al'amura kafin al'amari ya koma zuwa gare shi kinan daga shekara dubu zuwa shekara dubu sannan shi kuma wancan na fi yomin kana miqdaruhu 50 alf sana 50 alf sana ne zancen kiyama kinan ba ranar tadbir al'amri bane wancan kuma ba yadda ake kaddara lokaci bane ban sani ko mun fahimta ba saboda na suratul hajji kaddara lokaci kan kiyasin lokaci ne a wajen Allah nan kuma yadda tafiyar da al'amura suke sannan su koma zuwa ga Allah kinan shekara dubu to Allah ce zalika alimul ghaibi zalika wancanin ku inji malaman zauri alimul ghaibi shine masanin gaibi wa shahada ma'ana abin da ya koyu da abin da ya bayyana al-aziz Allah shine ammabuwayi ar-rahim Allah shine mai jin kai kaga da yake yayi zancen kafirai sai ce al-aziz an gane ko mabuwayi babu kafirin da ya buwayi Allah subhanahu wata'ala daga azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya usu ar-rahim Allah shine mai jin kai to shi Allah nan subhanahu wa ta'ala allazi ahsana kulli shay'in khalaqa muna gani ko yawa wannan ita ce qira'ata nafi' al-madani da kuma wato asim da hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyuna guda hudu sun karanta khalaqa ahsana kulli shay'in khalaqa sauran sun karanta allazi ahsana kulli shay'in khalqa wato imamu ibn kafir al-makki da ibn amir al-dimashqi da abu amr ibn al-ala al-basri da kuma yaqub al-hadrami al-basri sun zan al-basri yani da abu ja'far al-madani to in mun kace allazi ahsana kulli shay'in Allah shine wanda ya kyautata komi khalaqahu khalaqahu in mun kai malamun fatha kinan fi'ili madina wanda ya halicce shi mun gane ko in mun ce khalqahu kuma masdar ne kenan an ce khalaqahu ita ha'un din tana matsayin maf'ulun bihi in kuma mun ce khalqahu ha'un din tana matsayin tana matsayin domiri ne na idafa an yi idafa ta ne zuwa ga khalq ban sani ko mun fahimta ba to sai malaman da suke taujihi suke cewa in ka diba cin qala'idul fikr fi taujihi al-qira'at al-ashr a safha ta 135 suke cewa idan an ka ce wato ahsana kulli shay'in khalaqahu khalaqahu fi'li madhi ne jumla kuma sai a dauke ta gaba dai fi mawdi'i nasbin ko fi mahalli nasbin ana cewa fi mawdi kuma ana cewa fi mahall sunan fi mawdi'i sun karubuta sifa ce ta kullu an gane ko kenan tun da khalaqahu jumla ce jumla kuma in ta zo bayan nakira tana komawa tana komawa sifa in ba an yi ma nakira sifa ba wajen su malamai su yi irabinta sifa ta gaba wasu kuma su yi irabinta hali tun da na kira ya mata sifa ta kara mata ilal ma'arifa mun gane ko ko ko a ɗauke ta fi mahalli na subin sifa ce ta kulla kenan kulla shay'in khalaqahu to khalaqahu jumla gaba ɗaya sai kai irabinta sifa ta kulla ko ko fi mawdi'i jarrin ko kace fi mahalli jarrin sifa ce ta shay'in kulla shay'in sai zama to khalaqahu sifa ce ta shay'in shi ko shay'in yana da kasara kina allazi ahsana kulli shay'in makhluqan lahu ko makhluqin lahu in kace sifa ce ta shay'in sauran qurrawa inda muka ce banda nafi' da al-kufiyuna sun karanta kulli shay'in khalqa su ko sun yi i'rabin shi wato shi wannan khalq yana matsayin masdar sai an kace to shi kuma masdar kin badali na min kulli min kulli shay'in badali da na kulle shay'in ya an ce badali kamar madadin abu amma badal kala kala ne akwai badalul ba'd min al kulli akwai badalul kulli min al kulli akwai badalul ijtimal to wanga suna ne badalul ijtimal an gane ko ya an ce badalul ijtimal shine kamar abin da ya gabata wani sashi daga cikin shi abin da ya kumsa ya an ce badalul kulli badalul ba'd min al kulli kamar a hudu abu duka daga baya kuma a kawo sashen shi an gane ko amma an ce badalul kulli min kulli a kawo abu kuma a sace kawo shi to shi din dina shi ko wanga akwai badalul tafsil to kuma nan akwai badalul ijtimal badalul ijtimal shine abinda abu ya kumsa kamar yanzu in ka ce nafa'ani muhammadun ilmu muhammadu ya amfani amma suka ce iliminsa to ai iliminsa ba shi ne shi ba wani abu na wanda shi muhammadu ya kumsa to wanga badal ijtimali domin da yace ahsana kulli shay'in ya kyautata dukkan komi tace ni khalqahu sai kuma ya magana kan halittarsa kidan halittar sashi ne daga cikin daga cikin shi abin asali ko mun fahimta ba akwai tadbirin sa an gane ko ba a kawo shi ba duk da ke tadbirin ma na Allah ne an gane ko yawwa kenan damiri kamar da muka faɗa in an ce khalaqahu matsayin maf'ulun bihi yake khalqahu kuma yana matsayin domirin mutasilin mabniyun alif dammi fi mahallin jarri bi khalq to kaje da tawjihin wannan kira a alaran ba aya ta gaba wadda zamu tashi akan ta ita ce aya ta 11 a cikin suratu aya ta 10 da ta 11 duk zamu hada su bi idinillahi ta'ala wa qalu Allah ya ce kafirai sun ce a idza dalalna fil ardi anan idan muka duba قراءة تنافع المدني ده قراءة أبنا الكسائي الكوفي ده إمام يعقوب الحضرمي البصري نفر كو سنكر انتاشي ده حمزة الاستفهام أنغاني كو نبي كو سنكر انتاشي بالإخبار معناه كنا بأكاو الحمزة بقى kinan a iza dalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid buskawo a inna ba mun gane ko shi kuma ibnu amir al-madani da ibnu amir ad-dimashqi sun karanta na farko bil ikhbari kinan iza dalalna fil ardi na biyu kuma sun karanta shi da hamzatul istifham su ko sauran qurra sun karanta bil istifham fil awwal wa thani a iza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid sauran qurra da ban kawo su ba anan abin da ya kamata mu fahimta shine cewa wato waɗanda sun ka karanta na farko da labari kinan tana yiwa labari ne kafirai suke bayarwa na biyu sai sun kai tambaya ta izgidi waɗanda sun karanta na farko da tambaya na biyu sun ka bada labari kinan na farkon ne a tambaya na biyu tana yiwa labari ne suka bayar wanda sun karanta da tambaya na farko da na biyu kinan tambayoyi na sun kai na izgili da nisantawa ko kuma a'a kira'ar da ta shafe tambaya na farko da wadda ta shafe tambaya a na biyu duk akwai tambayoyi amma an shafe hamzatul istifham to almuhim muqalu kafiri sun ce a idza baralna fil ardi yanzu in mun duk da yake wajen karantawa na hamza idan sun ka hadu qurra suna da mazahib daga cikin su akwai masu at-tahqiq shine a karanta su yadda suke akwai masu at-tashil ayi tashilin hamza a karanta ta ba alhamza 100 bisa 100 ba sannan akwai masu al-idkhal shine a ƙara wata alhamza a ce a shi ne idkhal arran ba kama aiza wa qalu sun ce aiza dalalna fil ardi in mun ka bace a cikin ƙasa nan ba suna nufin su bace ba su yin bata irin waccan bata ta rashin gane gaskiya wai ma'ana idan idan jikin su ya rududdige ya tarwatse ya zan ƙasa shine suke nushi dan kalma ta dalala cikin qur'ani tana ɗaukar ma'anoni daban-daban kadiba cikin al-wujuh wan nazair na imam ad-dama ghani kadiba kuma cikin adwaul bayan karkashin wannan aya in ban manta ba akwai bayani kan wannan wa qalu sun kace ai za dalalla fil ardi yanzu in sun kabace a cikin kasa jikin su ya bace kwata kwata ba a ganin shi a inna lafi khalqin jadid yanzu mu za a tazo da za a yi mana wata halitta sabuwa kai sun Allah ce balhum a'a su bi liqa'i rabbihim game da haduwa da ubangijin su kafiruna sun kafirci to ga amsar da Allah ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga musu kulka ce da su ya tawaffakum wanda yake karɓar ranku fi'ili mudari'i ne yufidul hal wal istiqbal malakul mauti mala'ikin mutuwa alladhi wukila bikum wanda an ka wakilta Allah ya wakilta shi ba don Allah ya kasa ba ganin dama Allah ne an ka wakilta shi da ku ya karɓi rayukanku an gane ku summa ila rabbikum sannan ku zuwa ga ubangijinku turja'una za a mayar da ku ila rabbikum turja'una bai ce turja'una ila rabbikum ba da Allah maka babu inda za a koma sai zuwa ga Allah imam yaqub al-hadrami al-basri ya karanta summa ila rabbikum tarji'una ku ga ubangijin ku za ku koma an gane ko to anan da al-ramba da yace ya tawaffakum zai karbi din ku bai ce wa tawaffakunna ba da yace kuma malikul mautil ladhi wukila bikum bai ce wa bikunna ba summa ila rabbikum bai ce ila wa ila rabbikunna ba bai kamata ba amma li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inas maza da mata duk kowa zai koma ga Allah mun ga wannan ko kuma kowa mala'ikin mutuwa da namiji da mace zai dauki ran shi sai dai a nan wasu sun ce suna ne azra'ilu malamai suke cewa hadi asarkin da yake nuna cewa sunan shi azra'ilu bai inganta ba don haka daga nan babu sunan mala'ikin mutuwa an gane ko amma jibril da mika'il sun zo cikin alkur'ani ban sani ko mun fahimta ba sai abu na gaba shine cewa anan an ce mala'ikin mutuwa yake dokar rai wani wuri kuma an ce mala'ikun mutuwa don Allah ya ce hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqu wani wuri kuma an ce a Allah ne yake karbar rai Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha to ya zamu yi dodin ayoyi a inda an ka ce Allah ne yake karbar rai tabbat babu abin da zai faruwa sai da izinin Allah da an ka ce mala'ikin mutuwa yake karbar rai shine jagora da an ka ce mala'ikin mutuwa suke karbar rai yana da mataimaka da suke kama mishi to abu na biyu in mun ce masu kama mishi suna iya rarrabuwa to shi ya an kai kuma mutum dubu na iya mutuwa a duniya a lokaci daya sai malamai suka ce to dan takaribin misali ga mutum shine cewa yanzu dan adam Allah ba shi ilimi yayi TV TV ko tele zaka ga ana ganin mutum a duniya a gidaje dubbai a lokaci guda kuma dan adam na da wannan fusaha to idan dan adam ya wannan fusaha Allah da ya halice dan adam yana iya mala'ikin da zai iya bayyana a wurare daban-daban a lokaci guda eh Allahumma amin ka san sha'anin rayuwa dole sai ya kasance ana fahimtar inda al'amura suka sama gaba saboda turawa suna son yanzu dole dole sai an kawo shakka cikin alkur'ani da shakka cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato turqut tashkik kenan hanyoyin da ake bi a kawo shakka hanyoyi ne daban-daban da wato wallahi suna da yawa sai dai mu yi fatan Allah shi muna kariya eh an gane ku tawo an ramma yau sai muje aya ta gaba wadda akwai tujibul qira'at a cikin ta aya ta gaba ita ce aya ta 17 amma ba za mu iya daukar ta ba dole sai mun koma zuwa eh aya ta 15 Allah ce inna ma yu'minu bi ayatina abin sani masu imani da ayoyin damirul hasr ne wadanda suke imani da ayoyin mu kadai ayoyi kauniya da ayoyi shar'iyya alladina idza zukkiru biha wadanda idan an ka tunatar da su da ayoyin Allah kharru sujjadan za su fadi suna sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim su yi tasbihi tare da gode ma ubangijin su wa hum la yastakbiruna su ba sa girman kai dama da kaga mutun na girman kai ga ayoyin Allah ma'ana kidan bai da niyyar imani muna gane ko alama ce ta rashin rabo Allah kai mu tsari sai Allah ce ta tajafa junubuhum junub jam'i ne na jambu an gane ko ba wancan junubu ba ana nufin kudu an gane ko ba shi ake nufi ba nan nan junubu jam'i na wancan junubu kuma mufrad ne tatajafa junubuhum anil madaji'i wato tatajafa tana nisanta junubuhum sassan jikinsu anil madaji'i daga barin al madaji'i wurin kwanci jam'i ne na mabja an gane ko ma'ana Allah yana nufin su suna kasan sassan ka guda biyu in kana kwana galibi akan su ne kake kwana to sassansu guda biyu suna nisantar wurin kwana alaikum salam wa rahmatullah ma'ana Allah nufin ya ce kamar ba sa yin bacci ne kamar ba a ce ba sa yin bacci sai an ka ce sassansu suna nisantar wurin bacci ba sai kuma fahimta ba kamar da Allah ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun yad'una rabbahum suna roƙon ubangijin su khawfan wa tama'an khawfan suna tsoro na azabar Allah wa tama'an suna mi suna kwadayin rahama Allah shi yasa dole da da'awa da halin mumini ya kamata ya zama to bainal khawfi war raja mun gane ko yawwa alaran ba ko kuma nan ka dauke shi khawfan ay khaifin suna cikin halin tsoro wa tami'in kuma suna cikin halin kwadayi kai i'rabi shikiran ko ka dauke shi maf'ulun mutlaq ne yad'una rabbahum khawfan ay yakhafuna khawfan wa yatma'una tama'an ya zama maf'ulun mutlaq in ka gada maka dauke shi mafulun li ajlihi khawfan ay li ajli al khawf dan tsoron da suke yi Allah wa tama'an ay wa li ajli tam'i dan saboda kudayin da suke yi game da rahama Allah ki ka ji da zaka iya rabin shi alhamma ni na kare da aiki ba in ka gada maka karbe su duka in ka gada maka dauki guda in ka gada maka duka watsar wannan sha'anin ka ni na na kare da aiki eh Allahumma amin Allah ce to wa mimma razaqnahum yunfiqun game da abinda mun ka arzita su an gane ko suna ciyarwa bai ce wani mara zaka na hunna ba alarin ba to su mata ba su ciyarwa bayan Allah ce wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inas kuma yace mimma sashi bai ce ka dauka ka bayar duka ba Allah ce to fala ta'lamu nafsun babu wata rai nan nafsun na kira ce fi siyaqin nafi tufidu al-umum babu wata rai wadda ta san ma ukhfiya lahum abinda an ka boye musu an gane ko imam wato hamza al-kufi da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta ma ukhfi lahu abinda ni boye musu an gane ko ukhfi fi'li mudari'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-ya' man min zuhuriha as-thiqal kenan ma ukhfi lahum ana shi ne domirin amma in ka ce ma ukhfiya shi ita ce qira'a ta jamhur banda hamza da yaqub abinda an ka boye musu fi'ili madina mabniyun lil maf'ul kenan ma ma ukhfi wato in ka dauki fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum sai zama to fi'ili mudari ma ukhfiya lahum sai zama to mi fi'ili madini mabniyun lil maf'ul abinda ne boye musu min qurrati a'yun na ƙurrati ayun sanyin ido ko kuma min ƙurrati ayun na tabbata ido an rama ƙurra in ka ce sanyin ido saboda sun ka ce in mutum yana farin ciki hawayen shi sanyi gare su in yana bakin ciki zahi gare su to tun da sun shiga cikin farin ciki sai su ji sanyin ido ko da hawaye ba su yi to ba ko kuma a'a irin su su tabbata saboda duk abin da ka kalla in kana son shi sai ka idonka ya tabbata da zaran bai yi ba kawai sai ka kawo da idonka in dai ba tilasta kanka za ka yi ba ka kalle shi sai Allah ce to jaza'an bima kanu ya'malun sakamako na game da abin sun kasance suna aikatawa ban sani ko mun fahimta ba yawwa to idan muka duba a cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo karkashin wannan aya sun kace wato kowace daga cikin qira'o'in inda ai tawjihin ta da alqur'ani da hanyar da za a bi ƙira'atu ma ukhfi fa innaha ikhbarun min Allah ta'ala an nafsihi kina Allah ne yake bada labari sannan kuma da ma ya wuce abin da ya gabata a siyaqus sabiq wa mimma razaqnahum yunfiquna razaqnahum kaga wannan an daga tashi zuwa ga Allah sai dai nan razaqnahum an yi isnadin shi da damirul azama nun shi kuma ukhfi an yi isnadin zuwa ga Allah bi damirul ifrad shi kuma ukhfiya sun kace fa huwa fa'ilun lima lam yusamma fa'iluhu ko wanda ba wanda ya aikata ba ko ma lam yusammi fa'iluhu almutakallim lam yusammi fa'iluhu ko mabniyun lil maf'uli ko kuma lil majhuli wanda suke cewa lil majhuli duk da ke wasu malamai sun ce wannan istilahi ai nisa da shi dan yana iya kawo shubha sun kace wa huwa shi fi ibhamihi wanga uslubi da an kace ma ukhfiya lahum cikin ibhamihi kamar dunkulewar bayani da ya zo da shi munasibin lil ibhamin ladhi fi qawlihi ya dace da dunkulewar bayani da ya zo a dunkule wajen fadar Allah subhanahu wataala falahum jannatul ma'awa suna da aljanna falam yusnid ila fa'ilin bi ayyi ai an ce suna da aljanna amma ba faɗi wane ne mustattalin aljanna ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa to anan kafin mu wuce aya ta gaba akwai abu guda da ya kamata mu duba shine cewa libo an ce babu wata wadda ta san abin da an kai musattali kuma Allah ce ula'ika lahum rizqun ma'lum suna da arziki to ya zamu yi ma'lum mu ne ma'lum kuma ce falata al nafsu ma ukhfi lahum min qurrati sannan kuma Allah ya ce mini ne ya kufu alaihim wildanun mukhallalu ya kawabin wa abarika wa kasimin bayi da sauransu ala ayyati hal ko ka ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum abinda an ka boye musu wanda ba a faɗi cikin qur'ani ba sai zaman to amun ne makhsus domin ma ismul mawsul ce tufidul umum mun gane ko banda wanda an ka faɗi cikin qur'ani amun ne makhsus ko ko a'a fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum babu rai wanda ta sani abinda an ka boye musu tunda gaibi ne hakikanin shi babu wanda ya san shi tunda yadda abin shi ke zuhurul ini ai sunan mata ne kawai na aljanna amma ai ban gansu ba ba sani kuma fahimta ba yawuwa to sannan Allah subhanahu wata'ala a aya ta abin nan aya ta 24 dan ma akwai tauci na wato ilmul qira'at an gane ko inda Allah subhanahu wata'ala ce waje Allah minhum a'immatan yahduna bi amrina amma sai mun dan koma baya wal qad atina musa alkitaba ko mun ba annabi musa littafi inji Allah tabbas ita ce at-taura fala takun fi miryatin kaka kasance cikin shakka wasu malamai suka ce nan al'umma shi ake nufi domin shi ba zai shakka ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko an fara labarin da shi amma ya shafi al'ummarsa kaka kasance cikin shakka ko ko kwanto min liqa'ihi daga haduwar shi a na alaran min liqa'i daga haduwar shi dawa ko kace daga haduwar shi da Allah don Allah ya faɗa labarin sun haɗu da Annabi Musa ko eh izna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa ko ko kuma min liqa'i haɗuwar da Allah don karbo at-taura an gane ko walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ko kuma a'a haɗuwar shi da Allah abin nan min liqa'ihi daga haɗuwar shi da kai da kai lokacin da kai Isra'i da Mi'raj sai da mantu ya zo a dunkuli mun gane ku Allah ce to waje alnahu mun sanya shi shi annabi Musa ko ko shi alkitaba at-taura hudan shari'a ne in ka mai da shi zuwa ga annabi annabi Musa sai ka ce hudan ana nufin hadi mai shiryarwa ko mai bayani libani isra'ila ga bani isra'ila ita ko at-taura hudan shari'a ce ko bayani ne bani isra'ila ga bani isra'ila to sai Allah ce waje alna minhum mun sanya daga cikin su su bani isra'ila a immatan a cikin ƙura kuma karanta masu karanta a yi matan an gane ko yawwa in ka dibi imam nafi da ibn kafir da abu amr da abu ja'far darwais an gane ko za ka iske wani lokaci su yi tasirin lokaci kuma su yi kalbta koma ya'un ya'un khalisa ayin matan mun sanya shugabanni bi amrina da umarninmu an gane ko lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri imamu hamza da imamu kisa'i da imamu ruwais wanda rawi ne na yakubu sun karanta lima sabaru saboda hankurin da suka yi an gane ko yawwa lima sabaru kenan allamunan lamun ta'alili ta saboda haƙuri da suka yi an gane ko to kuma lamma sabaru lamma nan sai ta zamanto kenan an yi tashdidinta allati fiha ma'anal mujaza wadda tana nuna kamar akwai sakamako tunda sun yi haƙuri sai mun ka sakanka musu abin nan mun ka sanya shugabanni daga cikin su saboda haƙurin da suka yi Allah ce wa kanu bi ayatina yuqinuna sun kasance suna yaqini sakankan cewa inji malaman zauri da ayoyin mu an gane ko yawwa idan muka duba mun zo karshen ayoyin da zamu yi taujihin su sai dai akwai abu guda da ya kamata mu ƙara a cikin su wannan sura a aya ta 28 wa yaqulu da mata hada al-fathu in kuntum sadiqina kan gane ko suna cewa yaushe ne wannan hukuncin za a yi shi nan ba budewa wasu ake nufi yaushe ne za a yi hukunci to duk cikin qur'ani cikin wannan sura da akwai yaqulu mata hada al-fathu in kuntum sadiqin sauran kuma yaqulu mata hada al-wa'd in kuntum sadiqin wanda shine ya maimaitu ya zo a cikin suratu yunus an gane ko kuma ya zo cikin namli kuma ya zo cikin yasin ya zo kuma cikin saba kuma ya zo cikin suratu al-mulk al-wa'adu al-wa'adu kinnan an gane ko yawwa to mun zo karshen tawjihul qira'atin zamu yi a cikin wato suratu al-ahzab al-sajda yanzu zamu tashi ne a cikin suratu al-ahzab Allah ce to ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi taqillaha kaji tsoron Allah Allah ran baka ji annabi ma an ce ji tsoron Allah amma ba don bai ji tsoron Allah ba ya ƙara dagewa to mu ko in ka ce mutum ji tsoron Allah sai ce kai ka tsoro annabiyyu nafi ya karanta annabiyyu mun sha faɗa mu mai mai tawa wasu sun ce da annabiyyu da annabiyyu da abu guda ne annabiyyu annabiyyu na an kaɗu mai da alhamza ta koma yawo wasu ka ce annabiyu daga asharaf ne annabuwa ɗaukaka shi ko annabiyu fa'ilun ne bi ma'anar fa'il wato wazni ne fa'ilu wanda yana nuna fa'il mai ba da labari ai to annabi yana ba da labarin wahayi ko ko kuma sun ka ce annabiyu fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul wanda ake ba labari to ai kuma da ku suna ba shi labari kidan kaga babu cin karo tsin karin wannan Allah ce to wala ta ta'il kafirina wal munafiqina kada kai makafirai da'a kada kai mami munafiqai da'a asalin tuti'a tuti'ani amma saboda ayyun ta samu an yi mata jazma ya untara da sukuni ita ma sai wa in sakina lil taqaya faksir ma sabaka wa in yakul linan fa hasbuhu ahqqo kaga ya un kuma tana da cin huruful li sai an ka shafe ta in ji malam mansur to inna allaha ka bi yasa allah ce al kafirin wal munafiqina bai kawo al kafirati ba allah ma wal munafiqati allah ma me yasa ba kasu ba tarajjan duka to me yasa ba faɗi sunayen su ba ba ka sunaye ba ibo in kaga an kawo suna mushtaqqun saboda ana iya a samu illa ƙarƙashin shi in yace wani da wani hukuncin zai zama toye kamar ya ta'allaka da sunansu amma an ka ce kafiri da munafiki saboda kowane zamani an ka same su illa tana ta kuma ya duru ma illatihi wujudan wa adama kafiri a kowane zamani a kowane wuri a kowace ƙasa a kowace kabila a kowane yare haka munafiki a kowace ƙasa a kowane gari a kowane jinsi a kowane yare an gane ko saboda mushirun bil illa ne kuma yasa Allah ya ce ka ai musu da'a saboda kafircin su li kufrihim wa nifaqihim kuma sai ai kiyasi duk inda kafiri yake ba sai kuma fahimta ba yawwa dan ka gane irin wannan sannan kuma yasa bai kawo su ba alaran ba bai ka sunaye ba lil ikhtisar yanzu sunaye munafikai alaran ba an ce ka rubuta su ai an baka aiki ko da ka san su da kahirrai to duka irin waɗanda abubuwa in baka fahimce su ba karkashin nassi wahala za ka sha an gane ko to kuma ka rike dibo duk inda ka ga kalima mushtaqqa ta zo kana iya samun irin waɗannan abubuwa karkashin ta ba wai sai waɗanda ba dan misali ina da babu to inna Allah lalle shi Allah tabbat kana ya kasance walam yazal inji malanzori manzori bai gushi ba aliman masanina hakimin kuma mai hikima ne to me yasa kawo zancen aliman mai ilimi an gari ko saboda ya san halin kafirai hakimin kuma mai hikima ne da kaga yayi hani da ai musu biyayya ya yi kusanin dalilin da ya sayi wannan hani in yayi umurni ya fi kusanin dalilin da ya sayi wannan umurni kakka tsaya kana shakka ka ce to ai wani ga lamu dai muna ganin in dai ya tabbata munafiki kariya ta kari in kahiri na ya tabbata kahiri magana ta kari kakka ta zuwa wani tawili Allah yi ka sani shi da yi shi Allah ce to wattabi ma yuha ilayka min rabbik ka bi abin da an kai ma an kai maka wahayi min rabbika daga ubangijinka kaga wannan ya nuna masdariyatul qur'an ina masu cewa shi qur'ani bai da haddasana haddasana a to ai nazala bihi ruhul amin an kace ko ai malaika jibril yazo da shi ko to ai shi daga wajen Allah karbo shi kul nazalahu min rabbika kul nazalahu ruhul qudus min rabbika ko ba karan bari daga wajen Allah sai wajen wa jibril daga jibril sai wajen wa manzo Allah sallallahu daga wajen manzo Allah sallallahu sewa daga sahabbai sewa sai tabi'i ne daga tabi'i da sewa sai tabi'i tabi'i daga tabi'i gare su sewa sewa sewa sewa har ya kawo gare mu shi ma Qur'ani shi da sanadi in ba in ba sani ba wattabi ma yuha ilayka min rabbik ka bi abinda an kai maka wahayi daga ubangijinka yan zahiriya sun kace to kai kaji a su da yan Qur'ani yuna an gane ko yan zahiriya sun kace abinda an kai ma annabi wahayi Qur'ani alhali kuma Allah ya ce wa ma yantaku anil hawa in huwa illa wahyin yuha sunna ma ai wahayin ta an kai wa an zanna ilaika dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim bayan ya ci thumma inna alaina bayana su kuma yan zahiriya sun kace babu kiyasi abinda an kai maka wahayi shine alqur'ani da sunna babu kiyasi ko ba karan bane sai an kace musu a Allah ce fa'tabiru ya ulil absar ku hankalta ma abuta hankula ko ba karan bane kuma Allah ya tambuga kiyasi da da da kuma nuna kiyasin da ba na ƙwarbacin qur'ani afa man kana mu'minan kaman kana fasikan shin da fasiki da mumini ɗaya ne ba dai suke baki nan kaga an yi da kore kiyasi tsakanin kafiri da mu da mumini am hasiba alladhina ishtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa matuhum sa'a ma yahkumun kaga ne amma abubuwan da suke iri ɗai sai Allah ya nuna maka iri ɗai ne ana aiki da su ba sai kun fahimta ba yawwa da yace mi wal mu'minu wal mu'minat tace mi ba'dhum awliya'u ba'd su ko wacce wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd ko ba ka dan bari al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd dan ba kawo awliya'u ba san kace saboda sun sun nuta wajen sirri da da iya mina hici da kisa banna aboye eh kai ko wasu malamai suka ce kai auliya wannan shahid tana aka zo Allah kusa ka auliya uba an ka ce to bi addalin da sa Allah shahid kai akwai aiki sai Allah ce to inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ya kasance game da abin da kuke aikatawa masani nan ba ya kaddama shi wannan saboda Allah bai san kun ba sai abin da suke aikatawa a anan qaddamahu lil ihtimami dan ba abin da dai manzo Allah sun sami ake aikatawa da mutanensa a komi abin da ake aikatawa Allah ya sani imamu abu amr ibn al-ala al-basri ya karanta inna allaha kana bima ya'maluna Allah ya kasance game da abin da suke aikatawa muna gane ko to in ka diba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 800 da 80 zaka ga karin bayani a ramba mun gane ko to nan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ce inna allaha kana bima ta'maluna game da ƙira'a abin nan kaddiba cikin taujihul ƙira'at al'ashir bil ƙura'an a sufa ta 229 sun ka ce ƙira'a ta abu amur ibn al'ala bi ma ya amaluna jamhur kuma bi ma ta amaluna to in mun ka ɗauki ƙira'a ta abu amur ibn al'ala bi ma ya amaluna Allah ya kasance game da abin da suke aikatawa ya koma zuwa ga munafiqai kenan dan an ce wala tutil kafirin wal munafiqina in kuma an ka ɗauki ƙira'a inna Allah kana bi ma ta amaluna ta koma zuwa ga wato manzo sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya ayyuhan nabi kaga nan kira ne ya kai annabi ba sai ko mun fahimta ba to bayan wannan kuma nan kuma an kira annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai kuma an ce bi ma ta'amaluna ba ce inna allaha kana bi ma ta'amalu ba wasu sun kace nan girmamawa ne an gane ko kina alwawu wan nun litta'zim wasu ka ce a'a saboda in an kai manzo sallallahu alaihi wasallama magana al'umma shi ta shigo ciki kinan wato da kai da al'umma ka Allah ya sami lokaci aikatawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to aya ta gaba wadda akwai tauji alqira'at ita ce aya ta hudu amma bari mu hada da ta uku to Allah ce wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa da muntu abin dogaro ko ba ka bane to nan bai ce ba abin nan amma dogaro ai ga Allah dai ake yi wasu wuraren sai shi ba a dogaro ga kowa sai ga Allah kuma tun cikin suratul al-furqan ya faɗi dalilin da yasa za a dogara ga Allah shi kadai wa tawakkal ala al-hayy alladhi la ya mutu ka dogara ga rayayyen da bai mutuwa duk wanda ka dogara shi in ba Allah bane in ya mutu kare ka ta kari kuma yana kasawa akwai abin da bai iya yi ko ba ka dan bari shi kan shi akwai lokacin da ta kai ne tashi kai to sai Allah subhanahu wataala ce kafa billahi wakila asalin ba'un din nan wato sila ce litta'kid asalin shi wa kafa Allahu wakilan sai Allah ce ma ja'ala Allahu Allah bai sanya ba li rajulin ga wani namiji alramma min qalbaini daga zuciya bi fi jawfihi a cikin cikinsa da wannan ne wadansu malamai suka ce jam'i yana farawa da ni da abu biyu don Allah ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma kaga qulubukuma ya ce ya kamata ce qalbakuma to tunda ya ce ma ja Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi an gane ko kenan ya nuna cewa kowa zuciya guda ce gare shi to sai Allah subhanahu wataala ce wa ma ja'ala azwajakum Allah bai sanya matanku ba an gane ko allati tuzahiruna minhunna ummahatikum a nan akwai wato nau'i na karantawa daban-daban imamu asim al-ramma al-kufi ya karanta to zahiru na min hunna ummahatikum imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf an gane ku su ko sun karanta wa ma ja'ala azwajakum allati tazaharuna min hunna an gane ku tazaharuna kina asalin shi ta tazaharuna na sai an ka shafe ta'un daya sannan kuma imamu ibn amir an gane ko addimashki ya karanta abin nan wa ma ja'ala azwajakum la'i tazaharuna tazaharuna an gane ko in an ce tazaharuna ta tazaharuna na ta guda sai aka mai da ta ne za'un sai an ka ce tazaharuna imam nafi al-madani da abu ja'far al-madani sun zammi da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri sun zammi mun samu hudu kenan sai imam ibn kasir al-makki sun karanta tazaharuna tazaharuna shi ko asalin shi abin nan ne tatazahharuna ne tatafa'aluna sai ta unguda aka mai da tazahuni zan tazahharuna to duk dai inda ta kai ta kawo kai hankali kalma tatazahharuna tana iya zakuwa da ma'anar mi ma'anar taimako inda Allah ce tazahharuna alaihim bil ismi wal udwan nan ko ana nufin a'a wanda kuka yi zihari ku kamanta su kamar ma iyayenku daga azharuna bai ka kamanta bayan matakka ko ban matakka kamar ban mahaifiyarka to daga nan kuma sai ya yi intiƙali kamar mutum ya ce ke haramta gari ni kamar da iya uwata ta haramta gari ni to waɗannan Allah ya ce wa ma ja'al azwajakum Allah bai sanya matan ku ba allazi tuzahiruna min hunna waɗanda kuke jihadi da su game da su ummahatikum Allah bai mai da su ɗayan ku dan kaci mace tana kama da mahaifiyarka kuma shi ziharin nan banda da wasa dan mutum ya ce tahiyyar mata sai tana kama da tahiyyar mahaifiya tai ba a ce ta haramta gari shi amma wasu mutane sun kaci duk da gashin matakka kacce ya yi kama da na mahaifiyarka sun kaci to shi ke ta iya zan zihari tun da gashin mahaifiyarka sun kaci ai haramun ne gare ka wasu malamai sun kaci kai jama'a in mun ce haramun ne gare ka ai haramun ne gare ka kai shawa zuwa gari shi ba ka kalla ba mun gane ku to wasu sun kace kai a hankalta maniyya in mutum ya kamanta mata ta da mahaifiya ta a hankalta ma niyya in ba wuri da wanda ya kwaɗi wanda yake zahiri ba in mutum ce kwanciya da mata shi ya haramta gari shi kamar da kwanciya da mahaifiya ta nan sai hari an gane ko amma in yace muryan mata ta tana kama da muryan mahaifiya ta a ramma nan babu zancen wani taharimi tunda ba wani abu na ba wanda dama kuma ana hankalta ma da lalura a ramma in akwai matsala tsakanin mata da miji da kaji ya sufanta mata ta da uwa ta yi ana tsakar rigima to kinan nan ta yi zahina amma dai ana zaman lahiya kaga ai ba zai maka ne wannan illa Allah ce to wa ma ja'ala adiyakum Allah bai sanya adiyakum jam'i ne na adda'i wanda kuke kira a matsayin da tabanni kenan kace wani dana na a'a Allah bai sanya su abuna akum ba ƴaƴanku gakka cewa ni dana na kana nufin mi a dauke shi kamar matsayin danka wanga a lokacin jahiliya kana iya mulki mutum ka ce danka na shi kenan duk hukuncin ƴaƴanka ya hau gare shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki Zaid ya dauke shi a matsayin a matsayin dan shi har yan neman masa aure na Zainab bintu Jahsh ko ba ka dan bane to kuma daga baya Allah ce mai mai zai zai Zaidu zai sake ta kuma shi zai aure ta to kaga dan a bata wannan ibtalut tabanni an gane ko wannan aya za ta kai mu alaramba alaramba اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wadansu a wadansu masaloli tun da ran ba nasu ne yace mai yayi wannan ba ko ba garan bane to amma kuma wannan abin ba a cewa haramun ne domin mi domin nasu bai sauka akan shi ba amma da nasu ya sauka shi kenan to sai Allah ce zalikum qaulukum bi afwahikum wannan magana ce da kuke faɗa da fatar baka an gane ku za ba magana da duk batar hujja sai Allah ce ta baki ta ko ta halshi magana da bata kai zuci ba in malam bahaushe ya quluna bi alsinatihim wa laysa fi qulubihim ko ya quluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim bi afwahihim shi ina Allah rabbu ya quluna bi afwahihim shi ina eh eh cin wace sura a hiddo shi ya ƙuru na bi afuwahi ma laisa fi ƙuru yana cikin ali imran wallahu a'lamu bima yaktumun cikin kuma ma'ida wallahu a'lamu bima kanu yaktumuna an gari ko shi ko bi alisinta yana cikin suratul fatih hau don ku ya tara wajen haɗa ƙura'an wallahu ya ƙuru al-haƙa Allah shi yake faɗin magana ta gaskiya وهو يهدي السبيل الله شيكي شروا زوا ga hanya madidaici Allah shi diddum yahdi fi ni mudari'in marfu wa alamat raf'ihi dhamma al muqaddara ala al ya mana amin zuhuriha as-siqal to aya ta gaba da zamu dauka ita ce wato bari mu gani wadda akwai taujihul qira'at a cikin ta don saboda wanga shi ba sai mun sake dauka shi ba annabiyu da annabiu aula bil mu'mina min anfusihim ko wa azwajuhu ummahatuhum nan fil hurma ake nufi ba wai ana nufin fil khalwati ba ba yadda mutum yake yake banta da mafi shi ba yana yake banta da matan manzo sallallahu alaihi wasallam wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi min al mu'minina ko can kuma ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi inna allaha bi kulli shay'in alim a can cikin suratu ita kira suna al-anfal karshen ta sannan wa idza akhadna min an-nabiyyin mithaqahum na fi karanta nabiyina mun sha faɗin wannan bambanci tsakanin annabiyu da annabiyu ba sai mun maimaita shi ba yanzu ayat da zamu tashi mu tawjihul qira'at a karkashin ta ita ce wato aya ta tara a suratul ahzab a shafi na 419 an gane ko Allah ya ce to ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum ya kullu kun kai imani ku tun ni'mar Allah a gare ku iz ja'atkum junudun lokacin da wata runduna ta zo muku junudun ana ramma nukira litakasiri runduna ta ta musamman kahire sun ka shirya sun ka ce a taru duk kahire a janye sabani da akwai tsakankanin su da mai bauta malata da mai bauta ma uzza da mai bauta ma manata da mai bauta ma kuce ciya duk a duk a shahi bambancin a zo madina a kewaye madina a hada a kashe kowa da kowa a kari da musulunci tun da dama can da shi to haka nan suka yarda suka yi na duniya da na ture da na gabacin duniya da ina sai a ce a haɗu gaba ɗaya a yi musulunci zama guda malam musulahu wanga ake shi ake kira inji shankiti alhisarul askari an gane ko wato takunkumi na soja kenan wanda aka sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sabai a Madina Allah ce to fa arsalna alaihim rihan sai mun ka tura musu runduna wato iska kaji ashe iska ba bala'i wato Allah na iya tura su don shi aikata wani abu wani na ce iska bai fahimta daga abin da Allah ya ce mishi in ba da kake sakari ba ka shiga tsakanin Allah da halittun shi wasu saka ka tsaya bakin inda ilmin ka tsaya don Allah fa arsalna alaihim Allah ya ce mun ka tura musu rihan iska ita ma an ka kata na kira alaran ba sun zo na kira ba su ma an ka musu ta irin iska ta musamman to su kuma wajudan da wata runduna in su runduna ta gare su to da iska da runduna an ka tura musu Allah ce lam tarauha ba ku gansu ba ko ba ku ga iskan ba ko ba ku ga rundunar ba ko ko ba ku ga iskan da rundunar ba tun da iska dama ba a ganin shi rundunar kuma ba a ganin ta malamai suka ce take nan mala'iku kenan an gari ko yawwa to shi yasa malamai suke cewa idan muka duba cikin alqur'ani junudan Allah ya hudu inda ya saukar da runduna amma lam tarauha sai zama wuri uku an kawai shi na farko in ka ɗauka cikin surutu tauba akwai guda an gari ko inda ya ce sun ma'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarauha can cikin suratu at-tauba abin nan tauba kuma yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnaini idhum fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha na uku gashi nan lam tarawha amma sauran in ka ji an ce anzala junudan ba a ce lam tarawha ba mun gane ko saboda tana yiwa mala'iku sun bayyana an gansu an gane ko tunda yakin badar mala'iku sun sun sauka amma ba ce lamta rauha ba saboda ana iya nuna mummuni su saboda su ƙara samun kuzari na yaki an gane ko Allah ce to wa kana Allah Allah ya kasance bai mata amalu na game da abin da kuke aikatawa basira Allah masani na ko kuka ce mai gani na in ka ce basiran masani na saboda daga albasiratu na in ka ce basiran mai gani na daga albasaru na gani malam misbahu duk yadda kai fasara ta yi dan Allah yana ji kuma Allah masani da kuma Allah yana gani kidan Allah ya sani kuma Allah yana yana gani baka cewa Allah kurmana kuma baka cewa Allah makahu na ko ka ce Allah ya jahilci wani abu wannan duk bai yiwa mun sani kuma gunta ba to idan muka duba malam misbahu eh imam abu amr ibn al-ala yace wa kana allah bima ya'maluna ya karanta bima ya'maluna allah ya kasance game da abin da kafirai suke aikatawa sauran qurra kuma sun karanta wa kana allah bima ta'maluna allah ya kasance game da abin da ku kuke aikatawa mu'minai ban sani ko mun fahimta ba in ka diba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 219 an gane ko yawwa sun kace ita qira'a ta Abu Amr wa kana Allahu bima ya'maluna Allah ya kasance game da abin da suke aikatawa kana walam yazal inji malaman zauri an hankalta ma junudun tunda an ce iz ja'atkum junudun lokacin da wata runduna ta zo muku an gane ku kenan sai an kace bima ya'maluna ita wannan rundunar sannan kuma ita ko qira'a da an kace wa kana Allahu bima ta'maluna basira hujjata an bude bayani da khitab ga annabi alladina amanu da an ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum wa ana magana ne da su kai tsaye ko tun ne ba Allah an gare ku shi yasa an ce wa kana Allahu bima ta'maluna khabira an gane ko wasu malamai suka ce a'a saboda an ce wato fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha lam tarauha ba ku ganta ba ita rundunar wanda an ka turo ta taimake ku wa kana Allahu bima ta'maluna ku mu'min ne da ake magana da ku ku da an ka ce ba ku gani ba ba sani ko mun fahimta ba kaga ko ce qira'a daga cikin wadannan qira'o'in tana da abin da ke taujihin ta a cikin wato ayoyin alqur'ani to wannan shine shinqiti yake kira abin da ake kira al-hisarul askari idan ka ce zaka bi gaskiya sai a sa mata kunkumi na soja kaga na an kewaye Madina kuma ana iya sa maka al-hisarul iqtisadi duk da yake hisar kala kala na mun taba yin karatu kan shi kuma yana bukata a faɗaɗa shi malam misbahu munafikan madina sun kace la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yunfadu kakku taimaka ma wanda a tare da manzo Allah sallama sai sun wace dama ba kula ya taho da wani mugu addini ya zaka yan uwa sai sun koro shi samu mahon ka madina kina an kabar taimaka musu sun kaje yan uwa sai su wace sai addini shi wace kana ji ko Allah ce min la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yunfadu walillahi khaza'inus samawati wal ardh shi yasa in ka ce zaka bi gaskiya duk takunkumin duniya sai an sama shi shi yasa mun yi karatu kan nau'i na takunkumi a muhadara da aka yi a itam faru na muhadara na nasu na ta alkitabu wasu sunna kuma insha Allah ta'ala za mu ƙara faɗaɗa wannan mutu idan yana da muhimmanci mun taɓa ɗan taɓo shi a gidan tv na duniya kuma mun taɓa shi kaɗan a tv na bonfere kuma mun taɓa ɗan taɓa shi kaɗan a garin maraɗi wata unguwar ce ma a ɗan tsoho a wani masallaci to insha Allah ta'ala kuma mutu'in yana bukata a ɗan ƙara faɗaɗa shi eh mu ganin uku ta kunkubi da ake samu al'umma kala daban-daban eh to ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu dada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh